أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا جمعة شاتقس قوة جمعة آخرة هجرة تدوء دا دا يهدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da 21 ga wata na ɗaya miladiya ta 2022 a muna dalewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu a wannan wuri wato zawiya shehu mu shekh malam Marwan radiyallahu ta'ala wa rahimahullah wa rahmatun wasi'a da muke karatun littafin ashifa bi tarihi ukul mustafa sallallahu alaihi wasallam yau za mu yi zama na tamanin da goma in ji dangi na adara kenan mu mu ce goma tara abu mamaki kowa yana ganin wai nashi yaren shi dacewa mun daji sai wani abu gami na farko in ji wannan ana cewa tamanin da goma na tambaya nawa aka ce min tamanin da goma ci to ya ne kai suna cewa wannan babu fasaha tamanin da goma ya ce to kuya kuke cewa sai na ce mai goma ya tara yau sai hushin dariya ce yau goma ya tara goma tara ya ba gara ce tamanin da goma ba kuma sai na gaya da gaskiya to wannan shine zama na tafiyin kenan in Allah ya so za mu tashi alfasul sadis wal ashirun ma'arifuhu wa ulumu sallallahu alaihi wasallam a wadama mun fara wannan fasalin muka lokaci yayi sai muka dakata wannan fasali ba manta ba yana bayani ne bisa kan sane-sane da ilmoma na maki sallallahu alaihi wasallam to mun koro katu mun kawai da ke cewa a to farko ne dai wa min mu'jizati al-bahirati ma jama'ahu Allah lahu min al-ma'arif wal-ulumi wa khassahu bihi min al-ittila'i ala jami'i masalih ad-dunya wad-din wa ma'rifatuhu bi umuri shara'ihi wa qawanin dinihi wa siyasati ibadihi wa masalih ummati wa ma kana fi al-umam qabla wa yatasalu al-anbiya wa rusuli wal jababira wal qurun al-madiyati min ladun adama ila zamanihi ويمضي شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وآمارهم وحكم حكمائهم يوم كنا مكلا ديك كنان يند الله يتارو ميساني صلى الله عليه وسلم آه دا tunda wannan wal ma'rifati bi mudadihim wa amari wannan biki na zame su soka mai ta tahiya kenan haka Allah ya bayi sani da kwarewa bi kenan muhajati kulli ummatin min al-kafarati da kyakkyawan jayayya da dukkan wa'aswan sal wata al'umma daga wanda suka kafirta kowanne ne kowanne nau'in kafirai da irin jayayin da ta dace da su Allah ya bashi wannan sanin sallallahu alaihi wasallam misali su kafirai a kafiran makka wanda su dan ba ta ke gare su ba suna bauta ma gumaka ne to ma gisa sunan yana jan hankalin su ana jayayya da su bisa kan ku tuna ku ga abin da kuke bauta ma ba ya amfanin komi shi kanshi ba iya ba ya amfanin kanshi to balle amfane ku to da haka kuma masu hankali sukan suka gane suke suka amsa wannan kiran wanda suke kuma mazuwa littafi su ma yana musu kyakkyawan jayayya irin kamar yadda aka yi da nasara na nashiran su ma su suna cewa to sun ce su zai ce in kun ce annabi sa alaihi salamu dan Allah ne to ku zo mu yi mubahala ku zo mu yi kowa ya rantsuwa a tsine ma mai ƙarya to ba arziki suka jayi suka daga wannan mawkifin nasu dai suka ba su musulunta ba amma sun ba da sun ka ba da jizya to haka nan wa mu'aradati kulli firqatin min al-kitabiyina bima fi kutubihim da mu'arada giceceniya da dukkan ma'abuta wata firka wasu jama'a na daga mutanen mazowa littattafai ma'abuta a saura da injila kenan su ma yanda ake ma wa'ancan kowanne dai da irin yanda ake irin mu'arada mi littafin ku ya zo da shi in ya saba ma na wani abin na zo da shi irin wannan shine mu'arada irin wannan ya abu da wansu daga cikin yahuda suka yi zina wanda suke ma'aurata ne kamar ko dukansu dai ko ne ko ma'auraci ne ko ya taɓa yin aure suka zo wai su wani hukunci suke yi sai a shafe huskan mutum da wani bakin abu duka su wanda suka yi zinan sai a shaye su da bakin wani abu in ya so sai a hauda su bisa kan wata dabba amma wannan ya kalli na wannan ya kalli na ma'ana su ba junan su baya a sannan a hidda su da gari shine hukuncin da ake musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ina gama ku da Allah menene hukuncin wanda suka yi zina a cikin littafin to nan inda yake da da kingin jin kumya kuma da kingin gaskiya a lokacin shi wannan malamin yahuda ce to amma tun da ka gama mu da Allah abin da ke cikin attaura wanda ya taba arme in yayi zina je ya shaki to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka je su dan ba nisa ga masallacin shi ba sallallahu alaihi wasallam a wannan kaga mu'arada ne abin da ke cikin littafin kuma bai saba ma abin da ni nazo da shi ba a awwa bima fi kutubi wa ilamihim bi asrariha sannan annabi sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi ya bashi kwararren sani bisa kan sanar da su wa'annan mazuwa littafin da abin da ke asirrai na littattafansu wa mukhabba'ati ulumiha da abin da suke boyayyen abubuwa na daga cikin ilmomin littattafan wannan wa ikhbarihim bima katamuhu min zalika wa ghayyaruhu kuma annabi sallam ya yana ba su labari da abin da suke boyewa a cikin wannan littattafan da kuma abin da suke jirkitawa suke canzawa kamar irin sifofin shi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan sifofi nashi wanda suka zo a cikin attaura da injila da suna boyewa suna canzawa ila lihtiwa'i ala lughati al-arab wannan in ka hada duka wannan irin nau'i na sani da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da abinda zuwa dai abinda ya taro na daga sanin lugogi na larabawa san larabawan ba wai luga larabci ba kawai yare guda bane ba yanzu nan na fara a cikin hausa yarenmu na hausa ba munan wurin watakila da yawa nan daga cikin munan wajen wani bai ma taɓa shan an ce tamanin da goma ba to wa to kuma su ma watakila wani bai taɓa shan an ce wani gomiya tara irin da muke wuce to haka nan laraba suna da su ma bambancin yare a cikin larabcin to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mai ya zagaye dukan waɗannan su bambance bambance duka ya san su wa garibi alfazi fi raqiha da kuma ba ko daga cikin lafiza na wa'annan ƙungiyoyin jama'a jama'a na larabawa abin da ke sha ko nadir wanda a ko a wajen su masu wannan yaren ba kowa ne san shi ba ba kowa ke faɗin shi ba to sai a samu annabi sallallahu ya san shi mutane da su daga wani waje can nesa amma annabi sallallahu ya san irin yaren su na ƙurya wal ihatati bi durubi fasahatiha da kuma zagayewa da nau'o'in fasahan lugogin na laraba kenan wal hifzi li ayyamiha da kuma kiyayewa ga ranaku na ana nin waqa'i abubuwan da suka abu cikin laraba na daga yaƙe-yaƙe da sauransu ne wa amsaliha wa hikamiha da karin magananta larabawan kenan wa hikamiha da kuma hikimominsu wa ma'ani a sha'ariya da sanin ma'anoni na waƙe-waƙensu su damun suna cike abin da suke alfahari da shi waƙe to ma'aji sarasalin allah ya yi shi bai yi shi ba mawaƙe amma ya san abu ma'anar waƙen daman luga ana ɓoye su cikin waƙe to ya san wannan abin da suke waƙen ya kumsa da luga yana ganewa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma sai ka ce ya bi duk abin da suka waɗi ya bibiye ko ya shurara duka ya ce mafi gaskiyan abin da aka waɗi cikin waƙe-waƙe wanda aka waɗi ya ce shi ne magana nan talabijin na asam kenan ko da yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la muhalata za'ilu wannan baitin ita shine mafi gaskiyan abinda aka waɗi cikin wake a zai ka ce ala kullu shay'in ala ku saurara ku shi ko ma'ana na dukkan wani abuwa kullu shay'in ma khala Allah in ka yadda Allah to ƙarya ne Allah shine a gaskiya haka ne kuma zalikan an lawal haku duk wani abin da ya zama gaskiya to da Allah ne ya zama gaskiya don ana abin da ya tabbata da Allah ne ya tabbata wa kullu na'imin yace kuma duk cikin wannan wannan waƙe kike ya wa kullu na'imin duk wata ni'ima duk wata ni'ima da kake gani nan duniya ba makawawa za'ilu mai gushewa ce wata rana duk wata ni'ima to Allah sai yake cewa mafi gaskiya abin da aka wadi wannan kuma yana cewa yana an ji shi yana wadin wannan wani daga cikin waƙen Zuhair bin Abi Sulma da yake cewa ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي إن دي كي أقولي ستبدي لك الأيام أسنو kwanuka za su bayyana maka abin da da baka sani ba za a waya inda ka zo a sani abin da baka sani ba za ka san shi wa ya tika bil akhbari man lam tuzawwid wanda baka lokacin da wanda zai zo wanda baka bashi guzuri ba lokacin da ya tayi neman labari labaru zai zo ya baka labari kana zaune ba cikin bin akhbari malam tsoyi to wannan duka dai kaga ya ya nuna cewa ya san waken ne kamar da kike wa ma'ani a shari'a ya san ma'anonin abinda waƙoƙin nasu kusa wa taqsis bi jawami kalimiha kuma shine kuma da wato har yanzu itiwai ne ko ila itiwai ala doga cikin nan itiwai ne zai ta aiki kuma zuwa tarowa da yi na jawami kalimiha matattaran maganganun larabawa na zai magana magana guntuwa ta taro ma'anoni da dama sallallahu alaihi wasallam magana guntuwa wannan mulla ali alqari yana cikin wanda suka shirin wannan littafin yace shi kanshi ya tara hadisi 40 na annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kowanne ne hadisin kalma biyu ce kawai ba gari to kai tsaye ni da wanda ya zo mini kamar irin addinun nasiha ka ga wannan kana addinu da nasiha sannan alhajju arafa kaga alhajju arafa baki wannan to suna da yawa irin wannan shi wannan abu mulla ali alqari shi ya tara a guda arba'in ila al-ma'rifati bi darbi bi darbi al-amsal as-sahihati zuwa sani na buga misalai ana karin magana wanda suke ingantattu wani ma wanda suke ciki su ma wasu wanda suke kumshi wanda suke kumshi dai a fasaha kenan wani hikami da bayyanati da hikimomi wanda suke bayyananu da taqribi tafhimi da ghamidi dan saboda kusanto a fahimtarwa ta abin da yake mai zurhi ne a fahimta wa tabyinil mushkil da kuma bayyanawa ga abin da yake mai rikitarwa ne ila tamhili qawaid shar'i zuwa shin huda ka'idodi na shari'a da yi sallallahu alaihi wasallam allazi la tanaquda fiya wadda babu warware juna a cikin ta shari'a nan wala takhadu lakum babu ta'arud babu cin karo da juna a ciki ma ishtimali shari'ati ala mahasin akhlaq tare da abin da shari'arsa ta kumsa daga kyawawan ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam wa mahamidul adab da kuma na dubba wanda suke ababen yabo wa kulli shay'in mustasanin mufassalin da dukkan wani abu dai wanda yake abin kyautatawa wanda yake yazo a rarrabe lam yunkir minhu mulhidun zuwa aqlin salimi sha'an illa min jihati al-khizlan da dai wani mai kangararre mai karkata wani kangararre za a ce bai taba inkarin yi ma wato ma abucin ya kasance shi ne kangararren wannan mutumin ma abucin hankali ne dai lahiyi hankali ba taba samu ba irin shi wannan ya yi wa annabi sallallahu muso na daga wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illa min jihatil khizlani sai dai ta huskan zalimci kawai na kin karɓar gaskiya amma dai ko mutum kawuri ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum mai hankali zai diba da ce wani abu haka ne bal bari dai kullu jahil lahu wa kafirin min al-jahiliyati bihi idza sami'a ma yad'u ilayhi sawwabahu wa tasanu yace bari dai duk wani ma mai musu a gare shi sallallahu alaihi wasallam da kuma kahiri a lokacin na daga jahiliya a wanda ke ya kafarta ma ki sallallahu alaihi wasallam in ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake wadi sai ya ce daidai ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi kuma ya kyautata abin da ya ga eh wannan abin ne mai kyau duna talabi ikamati burhani ma ali ba tare da ya nema a tsaida mai a kawo mai hujja akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba summa ma halala hum min tayyibati sannan gashi kuma shari'an nan ta taro ababe masu kyau irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mai halitta musu shi na daga dadadan abubuwa kamar irin su ka duka yahudawan nan yanda an ya tarda sallallahu alaihi wasallam an haramta musu dukkan kullazi zufurin ko miya duri ne kullazi zufurin da kuma dukkan mabuja da wani kitse da miya makura ne gita kulla a jirgin mai ila muharram ala ta miya tamu illa ya kuna mai da tamu adamu masu muhalar masu zira fa'inar yus a fiskan nuna da gaira lafiya mutu da gaira bagi wani adin fa'inar wa gabar ma'an da zina hadu haramna kullazi zufur ومن البقري ولا غنم حرمنا عليهم شهوما الا ما حمل الظهور ما او الحوايا مختار جواز yawa irin abubuwan da aka haramta ma yahudawa cikin dukkan wani abu ababucin warke da wani abu duk wani nama da kitse ya hadu da shi to annabi sallam ya zo ya halitta musu dukkan dadadan abubuwa wa harrama alaihi min al-khaba'is da kuma abubuwan da annabi sallam ya haramta na daga munana abubuwa irin su alade irin su mushe irin su giya abubuwa yadda in ka bi su a za ka ga mai cin su to akwai matsala ne ko a zahirin magana an kadi ba shan giya abin take zowa da shi da akwai barna da yawa tare da ita a hakanan cin mushe hakanan aladen ma musamman mu a wannan zamanin da ake ake bincike an ga irin cututtukan da yake kumsa wanda aka baka shi kyauta a ce ma an halatta ma ma ce kashi in ka san abin da ya kumsar ne cuta baka baka ci ba wa sanadi anfusahum wa aradahum wa amwalahum min al mu'aqabati wal hudud ajilan da kuma irin abin da shari'a ta kumsa da annabi sallallahu alaihi zo da shi wanda ya kiyaye rayukan mutane da shi da kuma mutuncin su da dukiyoyin su ma na daga sakayya wanda ake yi da kuma tsaye da haddi da ake yi ajilan tun anan duniya wannan abu ne wanda ya zo ya yi maganin barna sosai in mutum ya yi aikata wani abin da ba daidai ba za a tsaya a mai ba kyara shi za a yi ba ko don yana wani a'a za a sa mai hukunci in ma ta kama a tsera mai haddi irin na yanke hannu na sata ne na bulala ne ko na rajamu ne na zina wanda ke abin da ke dai haddi shi ma za a tsera mutum wannan tun anan duniya wata ku yusu bin nari ajin da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na daga tsawatarwa tsoratarwa da wuta in an je lahira ajilan kenan bima la ya'lamu ilmahu wa la yaqumu bihi wa la bi ba'dihi illa man marasa darsa wal hukufa ala kutub wannan daga cikin ababe ne wayanda ba ta yiwa a ce wani ya san sanin wannan abu ko a ga yana wannan aikin ya kuma bihi wala ya kuma bihi ba za a samu mutum yana tsaya da irin wannan shari'an ba ko da sashen shi ba ba duka ba ko irin irin wai mutum ya irin irin wannan ma sai dai wanda za ka samu in mutum ka gana haka to ba makawa ya yi gogayya da karatu sosai kuma ya dukufa a kan littattafai da bincike shi ne zai san haka to shi kwanan sassan ya zo cikin wanda ma da wuya ka samu da ya rubutu ko iya karatu inda ya zo lokacin nan ومسافنة بعد هذا إلى إلى الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعارف ومسافنة بعد هذا da bibiyan sashen wannan abin da aka faɗi zuwa tarawa ala durubil ilmi afsa nau'uka na ilimi wa fununil ma'arif da kuma fannin nuka na sane-sane sani sani fanni fanni wanda ka sani na ilimi ka tibbi tamkar wato tibbu ilimi na likitanci wani ibarati da ilimi na fassara mulki wani fara'idi da ilimi na sanin rabon gado wani hisabi da ilimi na lissahi wani nasabi da ilimi na sanin nisba nasaba dangare a gairi zalika da wani wannan mamiya da ulumi na daga cikin ilmomi mimma mimma takaza ahlu hadhihi al-ma'arif kalamuhu fiha qudwatan na daga abinda ma'abuta su wa'annan ilimi wanda suke mutakassisun masu specialite ce a cikin wa'annan fannin duka ilimi wanda su wannan ilimin kaɗai suka sani sun riki ƙa'idodi wansu asali daga abin da annabi ya waɗi daga magana maki sallallahu alaihi suka riko suka rike su gane asalin ma wannan ilimin nasu yawa sai sun rike su qudwatan sun rike annabi sallallahu alaihi wasallam qudwa abun koyi a cikin wannan ilimin nasu wa usulan fi ilmi da kuma asali a cikin ilimin su da kawai sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya li awwal ajr wa hiya ala rajulin bayr ala rajulin ala rajulin bayr annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi gona kishi ita mawarki mawarki na nan ga na farkon mai fasara wanda aka ce amma ya kasance shi ne fasara wanda ya san ka'ida ne na fasarar mawarki to in ka je kai da mai abin da ya fasara ma to abin yana tabbata irin ya daidai da ya na farko in dai amma sharɗi ya sani in bai sani ba ko abin da ya yi a kuskure ne za a iya zuwa ga wani shi ma ya fasara amma yanda abin yake na farko wanda ya fasara to ka tsaya na wurin kuma mutum ya rika diba da ba kowa za ka tambaya fasara mulki ba dan akwai matsala irin wani an ce wata rana ma ake suna zurafi wata mata zo ta zo ta ce mijinta ɗan kasuwa ne ya yi ta kasuwanci yana ta yana dawo kuma ya barta da ciki sai ta yi mulkin ginshigi na ɗakinta ya faɗi in kasar ya kare kuma ta aiki ɗa mai ido guda a nan su zama ce ai alheri ne mijinki zai dawo kuma za ki aiki ɗa ɗa na gari to wannan abin ya zo tabbata akwai irin ruwa na gani wannan abin ya zo tabbata kuma daga bata irin wannan mawarkin to ba tarra annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi tarra sai na abubakar ya ce kai in dai gaskiya kika wani to mijinki zai mutu mijinki mutuwa zai kuma wata ruwa na gani wani mummuni ta tarra ko aisha da zala tara sai ta ce a in dai gaskiya kika wani mijinki zai mutu kuma za ki aiki mutumin banza tashiri za ki aiki babu annin sun ya ce kai ku rika fasara wa musulmi ku rika musu fasara da haɗin alheri saboda abin da ka fasara mutum shi yake tabbata a ru'ya da awwali azir fasara mawalki tana nan ga harkon wanda zai fasara yace wahiya ala rajuli ala rijli fa'irin tana tana akan kawa a kan kawar tsuntsu aka ce abin da ke ni ne ta na ga sun waɗi manganu da dama akan wannan saboda ma ba kamar ishari nuni ne cikin wanda na rike akwai wanda suka ce ana nin kamar shi tsa'ir ana rabon gado aka ce tsa'iru fulan ana ya ce a samu wai kasan wani sai ana ambata shi da tsa'ir to ana nihin وهي على رجل رجل نعم نغني رجل طائر الرجل ne akan kawa shi kamar wani kaso ne wanda kan kawan mutum wanda bai rabuwa da kawan mutum kasanka ne abubuwa ne Allah ya rige wato nuni ne suka ce zuwa kaddara abinda Allah ya kaddarta ne daman yana nan zai wanzu zai akwai kowa to sai Allah ya nuna ma ko cikin wani ga abin nan da yake za ka samu sai ka ka same shi ko zai same ka ga ya same ka to abin nan kuma sai ya same ka tunda kadara ce Allah ya rike ya kadarta ina cikin abin da suka fassara wannan sai wai fasari ban da wani na ga sun kai go guda uku ma wa kaulihi da fada annabi sallallahu alaihi wasallam da a ruya salatu shi mawliki kala uku ruya haqqin akwai mawliki na gaskiya irin mawliki na annabawa da zababbun bayan Allah su abin da su gani hakan abin da su gani sai zo tabbata hakan kawai abin da su gani babu wani shirme cikin mawliki su abin da su gani hakan wa ruya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu da abinda akwai wani mawlikin da mutum ne ke zantar da kanshi da wannan abin sai abin ya zo kamar yadda ke zantar da shi ni yake ni abin da kake so kana ta waka abu a ranka kana san abin kana tunanin abin sai ya kwanta ka ganka ga kan ga ga abin nan ko ka same shi kana tare shi saboda kawai kai ne kake ta ma kanka zance abin kallaka ma kanka wani abu wani aiki mutum ya wuni yana wani aiki aiki daya sai ya kwana yana yi sai in barci za ka kawai na ta yi to dai wannan kai ne ka sa kan ka gani ba komai ne wannan ba wai mawarki ne wanda zai zo da wata fa'ida ba wa ru'ya tahzinin min ash-shaytan wata riwaya wa tahzinu tahzinu min ash-shaytan kina kai aka raba ru'yan nan ga tahzin sai zama ru'ya tahzin akwai mawalki na saka bakin ciki na shida kawai shidan ne ke so sama damuwa wani ya zo ce ma ki sallallahu alaihi wasallam dina kawai kama an tsari kaina ta ne sun yi mai dariya ya ce in shaɗan ya sabka ga ɗayanku abinda sa'in ba sai ka haɗa mutane ba in ka ga abin mai muni ne ka neman tsarin Allah daga abin da ka gani yawa ba sai ka haɗa mutane wata yawon rakita kuma yashi shaɗan zai zo yana wasa da ɗayan kuma ya zo na haɗa mutane to duka aikin shi ne wani wani kawai mawarkin kaga wani kawai mawarki shi ne a daga su alami ba su da kan gado kawai ga shi nan mutum kyau ta yana tsara kawai shi aikin aikin shi ne yawa ba ma wani abin kula wani kawai shi ne kuma nan sanar ya karanta da ne kamata mutum yin ka gani ko da ma mawarkin ne ke dai wanda bai da kyau wanda ba ba kyau in kawar da gani to yana za ka yi nan su zama shi ka nemi tsarin Allah daga wannan sharrin wannan ruwa da kai Allah ka tsare sharrin abin da na gani kuma mutum ya yi tohi a kagun shi sannan ya canza hukunci wannan share ke kuma wannan share wannan share ke kuma wannan share annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma karya zantar da kowa wannan mawarkin mara kyau ba ka kira ma kowa yace in kai haka wannan mawarkin bai cutar ma ba wannan kenan ba kawai da fadar da fadarsa ya da mutane tabbata a gare shi da yace idza taqaraba zamanu lam takad ru'yal mu'mini takzib in zamani ya kusanci juna mawalkin mumini zai kusan baya gariya ta abin da ya gani hakin in zamani ya kusanto an sun ce alama ne na tashin kiyama in lokacin tashin kiyama ya matso kawai abin da mumini dai abin da gani kawai alama ne ta tashin kiyama kawai abin da gani hakin to wasu suna cewa ta karu ba zamanin nan kuma yana cikin abin da ake nuni da kamar dare ga ce dare shi ya riga yi to in dare ya ta yi hita in dare ya ta yi hita kenan lokacin saurin kusan asuba to lokacin abin da ka gani abin da ake gani lokacin nan gaskiya ne masu tsakari akwai hadisi da ke tafi a tsakon ruya ne inda sahara ɗauka makar sanasana mafi gaskiyar ru'ya wanda aka yi ta lokacin sauro kuma suka ce kuma nuni ne zuwa irin yadda furanni suke budewa lokacin da furanni suke budewa haske ke shigowa kuma yi furanni kawai riya su yi furcewa da kuma in gari ya fara wayewa gari na wayewa suna budewa shi ma nan duk lokacin da mutum ya yi mawalki wannan lokacin abin yana zauwa a kamar duk cikin fasara ke wannan hadisi wa kawalihi wannan kun ga fannin fassarar mulki ne wa kawai da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam asul kullu da'in albarada asalin dukkan wani ciwo shine suka ciki albarada wani suna tsammani suna ce ko ko wai sanyi ne saboda haka ma mutane da yawa wai ba kawai sun kaurace ma duk wani abu mai sanyi ba kashe ruwan sanyi ba kama amala da wani abu kawai saboda ai wai sai ka janka ma hujja da wannan hadisin asalu kullu da'in albarada asalin dukkan wani cuta shine sanyi su sanyi suke ce ba sanyi bane ai sanyi albardun shi ko na albarada malama suka ce suka fice in mutum ya suka cikin shi zai hana tumbiye aikin shi na shi tumbikin nan yana matsa abinci yana jujuya shi yana ƙara tauna shi kuma wata irin madawa ce ciki zahi ke akwai ciki sosai to in abincin yawa cikin yawa wannan ake bayani ba sai cikin ya sanyi wannan zahin sai ya kasa to wannan daga nan kuma komi sai biyo baya daga mutum yana damun kamar da za mu gani ma a ƙarin irin wannan cututtuka na ciki abin da ke zuwa amma in mutum ya samu wannan sanyin zahin wannan bai samu kamar da ya kamata wannan abin da zai za a dawa daga shi shine za a samu jini zai samu abincin shi da duka abin da ke zama abinci ga jikin mutum bayanar kuma to sai abin ya zai mutum cuta to kuma cututtuka kala kala ke aiwa wannan saboda haka ma ai sai na ali radiyallahu ta'ala yake cewa yawancin wanda suka mutu na a makanye makabarta ne ke cewa yawancin duk wanda ku gani nan wanda sun mutu abinci ne kashe su yi hake kawai yana cewa ba gani qur'ani bai na cewa allazi yutimuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyi abuwa guda uku ayu guda uku ya shiru allazi yutimuni wannan Allah Allah shine wanda yake ciyar da ni wa yaskin kuma yake shayar da ni daga nan sai ce wa idza maritu fa yashfi daga ci da sha sai rishin lahiya ina rishin lahiya kuma dan ma ladabi ne na annabawa bai cewa sai yace shi ke Allah shi ne mai ciyar da ni na shayar da ni nan kuma sai ce wai za mu rutu in ne rishi lahiya bai ce ba kuma in ya samu da rishi lahiya dan ladabi ga Allah tabaraka ta'ala yace in ne rishi lahiya shi ne ke warkar da ni wallazi yumitu daga rishi lahiya kuma in ba warke ni zai wallazi yumitu ni shi ne kuma Allah wanda yake karɓar raina to kaga yana ne ka wannan abin da ya sanya ya hido can magana cewa duk asali wanda suka mutun nan daga abinci ne kaji abin da ake abin suke ake daga ci da shan nan wasu rashin lafiya to kuma duk irin in ba a kiyaye bane ba sannan an kiyaye da likitanci kuma ya ci yana ciki lafiya tana cikin cikin abinci su ma an ce akwai aya ɗaya ta Qur'ani da suke cewa kulu wa shrabu wala tusifu aka ce ta ta tare dukkan likitanci ku ci ku sha kar ku yi barna kar ka ci da yawa kar ka sha da yawa yawa kuma karka sha ka ci ka ci kuma abin da baya mamani ba ko zai kasa abin da ke daidai daidai wa daidai ake to kana haka nan mutum baya rubuta lafiya an ko mutum ya saba to shi ne mutum ya shiga ya shiga an haula to anan anan sallallahu alaihi wasallam asalin duka wata cuta asalin ta shine daga wannan a tuhuma kenan cika ciki shine barada kenan an ce an ce mata barada saboda tana sanya sanyin jikin akwai sanyi amma ba wancan sanyi bane na kace baka sha ruwan sanyi ba baka yi amfani da ruwan sanyi ba baka yi wanka sai da ruwan zayi to a jikan lamari lalle ruwan zayi suna da wani a wajen sha da wankan amma ba kowane yanayi ba kuma akwai lokacin da su ruwan sanyi wanda suke da wani na ji wani masani yana cewa ai shi wanka da ruwan sanyi yana da wata fa'ida ta musamman yace baka ji ba qur'ani yace ma annabi yunus alayhi salam yake ya hud a mai ba ce yan wadrib wadrib inda ke cewa wala ta nasu yan hudu bai duka da zan fadrib wala ta nasu mai ba kita bai duka muktasalin haza muktasalin bari duma sharaf واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه واذكر عبدنا أيوب yake ta wasu abu da na ayyuba izu amma ta yi sun kuwa nake son ce ne kita wadrib birjidika kun kita haza muktasul wadrib birjidika ne kita haza muktasulun baridun wa sharab nake ta ka bugi kasa ka bugi nan kawai ruwa ne haza muktasulun baridun wa sharab gashi abin wanka ne mai sanyi kuma abin sha ne ka ganin an ambaci abin da zai wanka da shi ya samu lafiya ruwa masu sanyi kuma ya sha saboda haka wani masu masana suka hiddo suka ce wannan ruwan sanyi na ruwa masu sanyi suna amfani a jiki a halin wanka hakan nan suna amfani na sha su to amma dai maza da ake ake ita ake wama da ta ruwa masu sanyi akwai ruwa barit mai sanyi akwai wanda ke da tsananin sanyi mun sai gani ko saboda zafi sai mutum sai ka sa galas yayi kau wani kana jin kai kanka kana jin har da kai to wannan zai zama mutum illa amma dai mai sanyi kawai kamar irin ruwan mu na a misali ruwa zama kamar irin na tulu na salka irin wanda muka saba a wanda su ko galas din za sun ya ruwa masu zafi ne su dan yi sanyi daidai wanda za sha wannan bai zama cuta amma mutane kawai dai an an ba wai likita bane ba in likita ya ce ruwan sanyi ba su da ke irin wannan sanyi mai tsanani ake ne ba ba kawai ruwan sanyi ba yawa wa ma ruya an fiya wannan kuma an shiga duka zance ne kuma zuwan nan fanni ne na likitanci kenan da abin da aka rawaito fi hadisi abi hurairah cikin hadisin sai na abi hurairah da yarda ta buta gare shi min qawlihi al al-ma'idatu hawdul badan wal uruqu ilayha waridatu wannan hadisi na cewa ita uwar hanji tabki ne kududdufi ne na na jiki na ruwa suke taruwa baki da wani uruku ilaiha warida wa ke zuwa yana shan wani ruwan yace jijiyoyi jijiyoyin mutum daga nan suke zuwa su sha an dauki da abin da zai amfani jiki amma alƙadi da yace wa in kana hadha hadisan la nusahihu li dafi ko da ma dai wannan hadisin zaifi ne ba mu inganta da hadisin wannan ba ingantacce bane wa kauni mawdu'an da kasancewa hadisin ma mawdu'i ne ana ganin hadisi ne wanda aka aje an ce annabi ya wadi annabi sunan bai wadi ba takallama alaihi daru qutni daru qutni yayi magana bisa kan wannan hadisi wa qawlihi khairu ma tadawaitum bihi sa'utu wala dudu wal hijamatu wal mashi haka yana cikin magana ta annabi sunan take nuna fanni sanin fanni kwarewa ma fanni na likitanci da yake cewa biyayya abin da kuka yi wa junanku magani da shi biyayya abin da kuka yi magani da shi shine as-sa'ud maganin da za a shakawa shake kenan ko walla dud da shi ko wani magani wanda ake sanya aka ce ta gehen bakin mata ake sanya shi Allah dud shi ne suka ce huwa dawa'u allazi yusabbu fi ahadi janibi al-fam maganin da ake zuba shi ta gehen bakin mutum to haka suke wadda ne musan ko irin nau'in magani bane wani hijama su da kaho kaho suna ga ko ina ba kaho ake shago hijama amma mutum kaho a hido mai shi kin nan daga baya daga aso to ba ma sai daga baya ko ina yi yake har aka na gana ma mutum kaho wal mashi da shan shi abinda almashi da abinda bai sayu ishal abinda ke sanya gudanawa magani wanda za ka sha ya sanya ka gudanawa muna yana ga shine aka yi shahara da hilasco a gan ya an rike shi suna hilasco na waje to dan dai yana da wani an ce yana ce ne mashi ba mashi ba almashi ta hiya eh inda wani mutum ya gauga mutum ya zai ce mata ya ce ta yamma dai magani ce tsoro ne amma dai ba shi yake ba mashi aka ce ba mashi yu mashi ta da idafa an ana ce mai mashi hima daga mashi daga tahiyyar ne saboda aka ce yana yawan sa ka tahiyya kai da kawo makewoyi in ka shashi yanzu ka je ka dawo ka je ka dawo to wannan shi ma yana da wani wanda suka sani su ma amman komi aunawa ke in mutum da abinda in ka matsa mai to zai zama illa wani su watakila wani ma yana wanda wannan ne a shekara su guda to kuma cikin wani hadisi ana sanar cewa ghairul hijamati yawma sab'a ashara wa tisa ashara wa hida ishirina a fiyayyen lokaci kenan na yin ƙaho annabi sallallahu ya ambaci kwana uku a cikin wata ran goma sha bakwai ko goma sha tara ga wata ko ko ishirin da ɗaya ga wata wanda su ne fiyayyen yan lokaci na yin wannan mutum zai kawo wannan lokacin ya fi yi zai yi mai awai وفي العود الهندي سبعة أشياء أنا سلمي كتوا تكن وانا أبنى كما العود الهندي العود شي ان اتسني كما إرن اتسني نا نتراري فشي ما أنا تراري لشي كما أنا ما قاين لشي نا سنة تمي القصد سكي تمي وانا اتسني daga indiya ake kawo shi shi ne kewa al'udul hindi wani ice na na indiya an zaka tana mawai masu magungunan ana isa mai ruwan su wannan annabi sallallahu alaihi ta cikin shi akwai waraka guda bakwai amma malama sun ce da yace guda bakwai nan suna sai yana min biyawa ne sun aka ce bakwai da saba'in a larabci ana nin biyawa ne istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 maratan fa la yaghfir Allah lahu ko ka nema musu gawara ko ka nema musu gobe gawara ko ka rika ka nema musu gawara inda za ka nema musu gawara su 70 Allah ba ya gafarta musu ba mun hau kai insha Allah tabaraka wa ta'ala to wannan aka ce wai mubalaga ne ko da su 70 kai to ko su dubu 70 kai ba ba ban ban ka ba ya musu to shi ma bakon haka ne kamar yadda sun wani hadisi yana cewa qur'ani ya saukar da shi ala sab'ati ahruf amsa harfi guda bakwai ana nin a nau'o'i na kira'an shi ba wai kawai guda bakwai bane ba kira'o'i wanda suka shahara ma guda akwai guda goma wanda suka shahara to kuma ko ta kira'a akwai riwaya biyu karshen ta a sun tashi wajen 20 kenan yawa minha zatul jambi daga cikin su akwai ciwon da ake ce mai zatul jambi shi ciwo ne wanda ke ataken huhu aka ce huhu akwai wata kamar wata salka da take rihe shi to wannan irtihabun fi rishawatin ri'a suka ce wani ciwo ne wanda ke mugun ciwo ne daga ciki aka ce wannan alin sanar ya ambace shi saboda yadda ya zama mugu da cikin ciwukan da wannan wannan wannan udul hindi yake magani abin da yake huhu ke ya take to huhu da to huhu da yake da yake yake da matsala sosai ga kan huhu mutum wa kawli da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ma mala'a ma mala'a abdu adama wi'a'an sharra min batni min batni kenan ila kawli fa in kana la budda fa sulusun lil ta'ami wa sulusun lil sharabi wa sulusun lil lafati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai taba cika wata salka ba wani makayi ne wi'a sharran mafi sharri daga cikin sa a yace har zuwa inda ke siya to a sauran magana ke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi ibni adam ukalatun wani wata riwaya kuma lokai matu ya ishi dan adam ya kuma nasirba ya ishi dan adam wasu yan lomomi wanda za su tsaye da mai tsatsan shi ka ci kawai ka san kaci wannan matsala ce babba kawai yawanci mutane kawai suka je wai ka ci ka koshi ka yi ganga kare in ba ka yi cika abinci haka ya ba ka koshi ba shi ko abincin ba haka ne wannan matsala ne shi ana suka ce ba gamba amma taba cika wani abin da ke sharri ga mutum ba kamar mutum cikin da mutum zai cika cike shi ɗan lamomin nan za ka yi kawai dai kayan maganin yawa cika cika ci abinci ya ishe ka ce in in wannan bai ishe ka ba ɗan lamomi ba sa isa ka ya ce to ka raba cikin ka kashi uku kashi ɗaya cikin uku nan ka bar wa abinci kashi ɗaya cikin uku abin sha kashi ɗaya na cikin uku ka bar wuri na lan wasawa an mutum ma nan kamar kwaɗo mutum ya ce abinci har ka sha ruwa har ga wuya kana shaɗawa shi ɗaya kace baki da jikinka na motsa ko matsala to ka bar wurin wurin abin ga ka ci abincin nan ka ci ka bar wurin shan ruwa kuma kuma an kashi ima ruwan kuma kakka samu koda mai daɗi ne kace sai ka sai ka sha wani wani kamar abin abin shiga mutane wani mutum sai ya sha ya yi na a a kawai ka sha shi ya so ka san ka sha ka bari ka to mutum ya kanan a shi na nan sai ce in wai in kana fa in kana labudda in ba maka wa sai ka ci in mu ba makawa sai ka huce yan lomomi to haka zaki wa kaulihi da fadar sa sallallahu alaihi wasallam wa kad su ila an saba to yanzu wannan za mu shiga kuma ilimi na daban wani ake cewa ilimin nasab ilimi na sanin nasaba to musan ba kuke sallah yana ganin za mu yi a kuriyaka tunda nan nan ma ilimomi ne kamar da dama ya kawo shi a nasabin misali ne kowane ilimi da gani masu ilimin za su ciri asalin ilimin su a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam a da kashi gazar kadar lawo musalli ala sai lawo alfati da magudi kawai khatimi masu magana sai zaka yurak alhadi ila sai dikar mutaki ma la ya tadrin ga lazi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaihi wa sallam alhamdulillah